الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba sha hudu da watan zulkida hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha biyar ga watan shida miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin sira a littafin ashifa muna cikin alfasilus salis ko a babi na farko ya ce wa misluhu misalin shi ne ma qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki yana fadin irin darajar ta manzon Allah da Allah ya da tausasa shi da yake yi da irin bambancin yadda Allah yake kidaba da shi bambanci da sauran wa'inda Allah yake kidaba da su yace misalin shi ne ma faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce kad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak al-aya Allah ya ce haƙiƙa mun san innahu da miru sha'an kenan innahu yadda lamarin yake la yahzunuka alladhi yaqulun alladhi yaqulun abinda suke faɗi din haƙiƙa mun san yana bakanta maka rai ba ka so ba ka jin daɗi amma fa karka damu fa innahum la yukadzibunaka su fa ba sa danganta ka ga ƙarya sun sani a zuciyarsu kana da gaskiya da gangan ne girman kai da musun gaskiya shi yasa suke kake ganin kamar suna ƙaryata ka al'aya ka karanta aya zuwa ƙarshe قال علي رضي الله عنه سيدنا علي رضي الله عنه يجي قال أبو جهل أبو جهل يتي الذي النبي كو قال أبو جهل أبو جهل يتي النبي صلى الله عليه وسلم تو للنبي هو yace wa linnabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa Abu Jahl ne yake gaya annabi yace inna la nukazzibuka mu ba mu ƙaryata ka walakin sai dai nukazzibu mimma ji'ta bihi muna ƙaryata abin da ka zo da shi ne abin da ka zo da shi shi muke ƙaryata kaga wannan ai ko ainihin hali ma nuna aka kafin an ba shi annabcin ai aminu ma suke cewar amintacce ko ina shine mutumin kirki shine kaza shine kaza amma yana zuwa da abin da ba sa so sai suka ƙaryata ya ce mu muna ƙaryata abin da ka zo da shi ne ba kai muke ƙaryatawa ba Aha. Fa'anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar fa innahum la yukazzibuna su ba su danganta ka ga ƙarya al'aya ka karanta ayar ba ƙarshe. Na'am. Waruya an yi ruwaya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lamma kazzabahu qaumuhu yayin da jama'an shi suka ƙaryata shi hazina sai yayi bakin ciki ya ji ba daɗi ga ja'ahu jibrilu alaihi salam sai malaika jibrilu alaihi salam ya zo mishi fa qala sai yace mishi ma ya zurka me yake bakanta maka rai qala annabi yace kazzabu kazzabani qaumi jama'a ta ce suka ƙaryata ni ka san shi in abin da kake kai ƙarya ne sai wani ya cewa makaryaci ya fi sauki kamar ya fi sauki fiye da ka tabbatar da gaskiya ne a ƙaryata ka ka san ka tabbatar da abin da ka faɗa gaskiya ne sai mutum ya ce ƙarya ne kaga akwai zafi amma kai ma ka san abin dama ba gaskiya bane dan wani ya ce ƙarya ne kaga ai ba wani abu to shine annabi ya zauna yana cikin takaici a ce Allah ya aiko ni da gaskiya kamar Qur'ani kuma a zo a rika ƙaryatawa ya ce wa mala'ika jibrilu abin da ya dame ni kenan fagala jibrilu ya ce markar ka damu innahum cewa su ya alamuna sun san annaka sadiqun kai mai gaskiya ne su ma sun sani kai mai gaskiya ne fa anzalallahu ta'ala al'aya sai Allah ya saukar da wannan ayi kaga dai yana nuna mana kusan sababai na saukan ayan kenan fa fi hadhihi al'aya a cikin wannan ayar akwai manzaƙun marika da fifin mai taushin almakazi madafa akwai abin da za ka riƙe mai taushin marika min tasliyatihi na ainihin rarrashin Allah madaukakin sarki ta'ala madaukakin sarki lahu sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga Allah yana rarrashin manzon Allah ne wa ildafihi da kuma rausasawan ubangiji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil kauli cikin maganan da Allah yake wa manzo Allah kaga akwai tausasawa akwai ainihin rarrashi a ciki bi an karrara da cewa in ka lura Allah ya tabbatar da indahu a wurin shi shi Allah cewa annahu shi manzo Allah sadiqun mai gaskiya ne indahum a wurin su ka fahimci zancen ba wai annabi mai gaskiya a wurin Allah wannan ka'ida ma Allah shi ya aiko shi a Allah ya tabbatar wa annabi innahu shi manzon Allah sadiqun mai gaskiya ne inda hum a wajen masu ƙaryata shin kamar yanzu misali ku bayi ne gaba ɗaya sai mai gidanku ya sa ka ka kai saƙo sai wasu suka ce ku rabu da shi ƙarya ne mai gida bai faɗa ba kana zuwa mai gida ya ce kar ka damu ai ni ma na san sun san ni na aiko ka ba wai ni na san ni na aiko ka a na san su din ma sun sani kaga ai bala'in ya fi yawa fiye da a ce kawai shi ne ya san sun su ba su sani ba kamar yadda wai wani wani mai hikima yake cewa wani ya ce wai inni a'lamu annaka ta'lamu inni a'lamu annaka kazibun ka gane inni a'lamu annaka ta'lamu inni a'lamu annaka kazibun ni na san kai ma ka san na san kai makarici ne ka gane zancen ka gane kan ma kai wani dabara kenan ka gane da ban gane bane za ka yi wasu yan dabarun ka kai me a kai ma ka san na san kai makarici ne ka gani to shine anan Allah yake tasbihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da cewa a wurin Allah cewa shi manzon Allah mai gaskiya ne a wurin su Allah ya san haka wa'annahum sannan cewa su gairu mukazzabina ko mukazzibina ba su zama masu ƙaryatawa da hugare shi ba, ehe, mu'tarifu na bisidiqihi su masu furta gaskiyar manzo Allah ne ma ƙaunan wajen faɗi wa atiƙadan da ƙuduri na zuciya sun faɗi shi mai gaskiya ne tun asali sannan a zuciyarsu sun tabbatar da shi mai gaskiya ne. waƙar kanu haƙiƙa sun kasance yusan munahu ƙablan nubuwati al'amin ai suna ambatan shi al'amin kafin annabci zuwan annabcin ne yasa suka iya yarda da shi ba kaga ashe da bakin su ma sun tabbatar da cewa shi mai gaskiya ne tun dan ba mai gaskiya mai kawo zancen amana fa da fa biya zata karira sai Allah ya tunkuɗe irtimaba nafsihi ƙwanƙonan ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi simatil kazibi da sifantawan ƙarya bi hazat taqrir da wannan tabbatarwan wannan abin da Allah ya tabbatar din sai ya ainihin wanke ko kuma ya ya ainihin kawar da ƙwanƙonan zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa an sifanta shi da ƙarya kaga kai mai gidan kana gaya mar kai yanzu zaka huce ka ci ashe kawai mai gidan ma ya san su ma sun san shi ya aiko ni kaga shi kenan zaka huce sun majalar zamma sannan sai Allah ya sanya ainihin zargi da hungare su bi tasmiyatihim jahilina da Allah ya ambace su masu musun gaskiya kasan an ce jahilu shine mai inkarin gaskiya mai inkari ya kauza cewar jahilu a luga ba sai wanda yake inkarin abin da an tabbatar da gaskiya ne to Allah ya ambace su da haka zalimina kuma Allah ya ambace su da cewa azzalimai ne wanda suke sanya abu a gurbin shi ba kaga ai gurbin gaskatawa ne suka sanya karyatawa dama zalunci shine ai ka sanya abu a gurin shi ba to gurin da ya kamata su sa gaskatawa sai suka sa karyatawa aha faƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce walakin na zalimi na biyayatin lahi ya jahalun kaga ya ambace su da jahidin zalimin ko sai dai azzalimai su ne suke musu ga ayoyin Allah wa hashahu kuma Allah ya kare manzo Allah ya kiyaye shi min wasmi daga ainihin aibi wa dawwaqahum dawwaqahum ya sa muku ko ni anan dan raka ya sa ma dawwaqahum ya fi wa dawwaqahum kuma Allah ya sakandantar da su ya sa musu sakandami na hakikatar zulmi hakikanin zalunci zalunci ya zama kamar sakandami a tattare da su bil mu'anadati saboda wannan taurin kan da suka yi bi takzibil ayati na ƙaryatawan ayoyin Allah an ce sakandami shine tsakiya kun san tsakiya yake abin da ake sawa a wuya din nan wanda da ka gan shi zaka ga ainihin wannan abin shine ainihin kaman ado ko ne abu a tattare da shi to sai Allah ya sakandamantar da su ga ainihin hakikanin zalunci na me ihtimad ihtimad konkona ƙonƙona kamar zuciyarka ta rika ƙuna saboda an ɓata ma rai ba za a ce zuciyata tana ƙuna ba to shine irtimadu nafsi ƙonƙona suke cewa aha yace hakikatar zulmi Allah ya sa musu sakandami na hakikanin zalunci saboda wannan taurin kan da suka yi na ƙaryata ayoyin Allah iz yace saboda aljahadu kalman aljihadu din nan inna ma ya kunu kadai yana kasancewa ne mimman alima shay a summa ankarahu wanda ya san abu ya tabbatar da gaskiya ne ya inkarin abin shi ake amfani da kalman aljihadu a kan shi ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa kaga anan ayar ma ta bayyanar zahiri sun yi musun gaskiyar nan ne fa biya da wannan alqur'anin amma wastaiqanatha anfusuhum ransu ya tabbatar da cewa gaskiya ne ya samu yaqini me yasa suka yace zulman wa uluwa saboda zalunci da girman kai summa sannan azahu Allah ya rarrashe shi ya masa ta'aziyya ka san ko yanzu ta'aziyya ya rarrashe ne to Allah ya rarrashe shi ya kwantar mar da hankali wa ana sau ya ɗebe masa kewa bima zakarahu da abin da Allah ya ambata amman qablahu daga wanda suka zo kafin shi wa wa'adahu kuma Allah ya masa alƙawari bin nasri da taimako bi qaulihi ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ce walaƙar kuzibar rusulun min ƙablika ko? Hakika an ƙaryata manzanni kafin kai, al'aya ka karanta aya zuwa ƙarshe. Faman ƙara'a to wancan ayar na ainihin ƙadna na inna hula ya zo da zai ƙulun fa inna la yukazzibunaka ko to ai kaga fa inna la yukzibunaka kaga ai abin nan kiran guda biyu ne to shine zai bambance mana kowanne ma'anarsa yace fa man qara'a wanda ya karanta wannan ayar a matsayin la yukzibunaka kaman kira mu na ainihin warshi ko da suke cewa la yukzibunaka to miye ma'anan shi bitakfifi da ainihin rashin shadda ba shadda fa ma'ana ma'anan shi shine la yajidunaka kaziban la yukzibunaka ai la yajidunaka kaziban su ba su same ka makaryaci ba وقال الفراء alfarra'u ya ce wani malamin luga ne da nawo da sauransu wal kisa'i da imamul kisa'i imamul kira da muka sani din nan suka ce la yaquluna innaka kazibun shine la yukazzibunaka la yaqula la la yukzibunaka yana nufin la yaquluna la yaquluna ba su cewa innaka kazibun kai makaryaci ne su ma sun san kai mai gaskiya ne wakila aka ce an samu wani kauli kenan cewa la yahtajuna ala kadhibika ma'ana suna cewa kai makareci ne amma ba za su iya kafa hujja a bisa ƙaryarka ba dama ai mutum ya zo yi da'awa za ne hujja ko to yanzu ba su da wata hujja da za ta tabbatar da kai makareci ne a wajensu wala yusbituna kuma ba za su iya tabbatar da wannan abin da suke faɗa ba kaga kawai da'awa ne kenan wa man qara bi tashdid to wannan bi takfif ba wa man qara bi tashdid wanda ya karanta ayar da shadda yace la yukazzibunaka fa ma'anahu ma'anarsa shine la yansibunaka ila al-kazibi eh fa innam la la yukazzibunaka ai yana nufin la yansibunaka ba su danganta ka ila al-kazibi zuwa ga ƙarya ma'ana dai a ransu sun riga sun tabbatar wannan abin da suke faɗa kawai da'awa ne su ma sun sani ƙarya ne wakila ka ce la ya'taqiduna ba su kudure kazi baka ƙaryarka a zuciyarsu kamar yadda dai aya ta tabbatar da wasu sai kanata an fusu to shine ma'anan wannan ayan a bisa mabambantan fassarori ga malamai wamin ma zikira yana daga abin da haka ne wamin ma zikira yana daga abin da aka ambata min khasa'isi na keɓance keɓancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da shi kadai Allah ya keɓance da shi wa birrillahi ta'ala bi da kuma kyautatawan Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annallaha ta'ala Allah madaukakin sarki khataba jami'al anbiya'i yayi kida ba ga baki ɗayan annabawa tun daga annabi Adamu har zuwa annabi Isa kowane annabi ba wanda Allah bai yake da ba da shi da sunan shi ba bi asma'ihim da sunayensu faqala yace ya Adamu ya Nuhu ya Ibrahim ya Musa ya Dawud ya Isa ya Zakariya ya Yahaya kaga wayannan duk sun zo a Qur'ani ko kowanne a Qur'ani in Allah zai ambace shi zai kira shi yana ambatan shi da sunan shi ne ya wane amma walam yukhadab huwa ba taɓa yin kiɗa ba ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba illa ya ayyuhar rasulu sai dai a ce ya kai wannan manzon ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin ya ayyuhan muzammilu ya kai wannan na lulluɓen ya ayyuhan muddassir ya kai na lulluɓen nan kaga Allah yana kiɗaba da shi da wani sifa na girmamawa ba ainihin sunan shi ba kamar yadda aya mata ce mai la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba alhamdulillah ka san aka ce wai ko ko mai gida ne a cikin bayin shi sai ya zama sauran bayin kowanne za a kira shi da sunan shi amma akwai ɗaya shi an ware a ce ku kira mun malam ko ku kira mun mai kaza wani sifa ne mai kyau mai gidan zai ambaye ka ga ai wannan din ya fi sauran da